إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنم goma ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha ɗaya ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kaset na ɗari biyu da casa'in da ɗaya cikin jirangir kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-zawziya shaykh al-islam rahimahullah zadul ma'adi littafi ne mawsu'a akan tarihi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne da ya fadada sosai wajen bayani akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tsare-tsaren sa da bayani akan yadda yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zadul ma'adi a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba a darasi da ya gabata ibnu qayyim ya fara ruwaito mana tarihin da ya rairayo na labarin yakin Hunayn ko yakin Awtas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai farmaki ga Hawazin wanda ya samu labarin cewa suna nan suna shirye-shirye sun ji labarin Allah ya bashi nasara akan mutanen Makka su kuma za su yi mishi kwaf daya wato su nuna cewa su fa wannan nasarar da aka ci akan mutanen Makka to bata firgita su ba bata shafe su ba waɗannan kafirai suke gangan ko suka zo suka ainihi wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kofar rago a al'amarin da ya faru ya faru to kamar yadda ambata malam yana kokarin takaita mana wannan kissa ne akwai abubuwan da ya tsallake wata kila mai ishara zuwa wajen wasun su idan mun kai karshen inda yake ba da labari za mu tashi a inda yake cewa wa qala wa zakara ibn ishaqa nan ne ko وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون يوم حنين مثل النجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فإذا النمل الأسود مبثوث قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فلم أشك أنها ملائكة wannan bawan Allah Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu yake cewa laqad ra'aytu qabla hazimatil qawl kafin sahabbai su tarwatse din kafin a samu matsalan nan a tarwatse wannasu yaqtatuluna yaqtatiluna yawm hunain ana ta yaƙe yaƙe ana ta tsarar juna ana kaiwa juna farmaki a ranar hunain sai naga mislan bajadi al-aswad wani katon abu kamar bakin bargo cinkushashen abu haka kamar bakin bargo aqbala min as-sama'i ya taho daga sama hatta saqata bainana wa bainal qawmi cincirindo na wani abu kamar bakin bargo kuma yadda zaka ga misali zuma take cincirindo a wuri guda sai na ganshi ya fado a tsakankanin mutane fa nazartu sai na kalla fa idan namlul aswad sai na ga ashe nan tururuwai ne tururuwa ce baka mabsusun sun watsu ko'ina ƙadmala alwadi sun cika gaba ɗaya wannan kwazazzabo falam ya kun illa hazimatul ƙaun daga nan aka ci nasara akan ainihin kafiran nan falam a shukka an na ha mala'ika ban yi shakka cewa mala'iku ba ne dama wannan yakin za mu zo mu ji a gaba zai ambata wannan yakin na hunain shine ƙarshen yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da larabawa kamar yadda yakin badar shine farko kuma kowannen su mala'iku sun yi tarayya da sahabbai a cikin wannan yaki Allah yana cewa anan laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawm hunain id a'adabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina Allah yace thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafir thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha zuwa ƙarshen inna wallahu ghafurur rahim almuhim kaga waɗannan ayoyin guda uku su suke samarin gaba ɗaya yakin a irin tabiri na alqur'ani duk wannan labarin da yake aya uku din sun saboda shi laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera hakika Allah ya ba ku nasara a wurare da dama wa yawma hunain ana ana ana ana cewa anan wato wannan wata sabuwar magana ce ana iya kuma cewa adafi ne cewa ai a ranar hunain din ma Allah ya ba ku nasara bana wa kadhalika yawm hunain a ranar hunain din ma Allah ya ba ku nasara amma bayan jarabawa ta taho ko kuma ya zama sabon zance ne wa yawm hunain ita ko ranar hunain id a'adabatkum kasaratukum da yawan ku ya burge ku kuka ji cewa kuna da ƙarfi saboda yawa sai Allah ya rabu da ku Allah ya ce a falam tugni ankum shay'a wannan yawa bai muku amfani ba Allah ya ce wa baqan alaikumul ardu bima rahabat duk fadin duniya sai ta muku kunci kuma wallaitum mudbirina har kuka juya da baya da gudu kuma anzalallahu sakinatahu ala rasuli amma sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa shi manzan bai rude ba bai ruga ba bai shiga cikin wannan dimuwa ba Allah ya ce wa alal mu'minina da ta suma yin sake samun kuma daraja Allah ya tabbatar da cewa mu'mine ne su anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wadannan da aka kira su suka dawo suka dawo cikin nutsuwarsu kaga dai kuskure suka yi amma sai zaman musu ƙarin falala Allah ya ƙara kiran su da suna mu'minai Allah ya ce wa anzala junudan lam tarawha ya saukar da mala'iku da baku gani ba kamar da aka saukar musu abada wa anzala junudan tara wa azaba alladina kafaru Allah ya tsantsana wa kafirin nan azaba sun ji wuta sun ji wuya wa zalika jazaa'ul kafir dama kuma azaba shine sakamakon kafirai Allah yake thumma yatubu Allahu min zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim sannan kuma daga baya wanda suka yi laifuka da wanda suka yi wancan surutan masu cewa ai shikenan ma sihirin ya kare su ba da cikin musulmai suke da Allah ya ce to kuma sai ya gafarta wanda ya gara ma daga cikin a cikin su daga baya almuhimmi shine kaga an zokar da mala'iku amma Allah ya ce lam tarauha to ga shi sahabi ya ce ni kuma ban yi shakkan mala'iku bane to ya kenan ma'ana lam tarauha fi suwariha ba ku gansu a irin asalin jikin su ba amma kuna iya ganin su da wata sura kamar yadda a Badar akwai wanda suka gansu akwai kafirai waɗanda bayan sun musulunta sun tsira a Badar suke ba da labarin wani ya ce ni na ga wani jarumi mai kama kaza mai iri kaza amma da na zo madina na ta ci giya ban gan shi ba sai a ce kai ba san wannan mutum to sai aka fara cewa to wataƙila wasu sojoji ne cikin malami akwai wanda zai ce wani ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa amma ƙura ta tashi ruga da gudu ya gane kamar mutum amma bai gan shi yana so ga wani irin jarumi ne wannan sai a ce ai ba san shi ba to mala'iku ne suka yi ta aiki eh kuma malamin su yi maganganu akan shin har yanzu a al'umman musulmai Allah zai sauka musu da mala'ikun nan in ya so warai da gaske in suka tsaya wa Allah in suka zo jihadi Allah ya so zai iya kawo musu gudunmawar mala'iku wannan babu ba ba khususiya ce kawai ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta shafi dukkanin al'umma sani dan haka a wurare da yawa al'umman musulunci sun ci nasara a yakuka wanda har yanzu ana labarin mamakin yadda suka ci nasarar irin yadda suka ci a Kadisiya, irin yadda suka ci a ainihin yaƙoƙinsu da suka yi da Farisa da Roma da mutanen Misra da sauran waɗannan kafirai wanda duk sai da aka ci nasara a kansu musamman a zamanin Sayyidina Umar da wani abin da biyu baya. To wallahu a'lam. Qala ibn Ishaqa wa lam man hazama al-mushrikuuna ataw qa'ifa. Yayin da kafiran nan suka wargaje sai suka gudu suka je garin Qa'if. wa ma'ahum Malik ibn Auf wannan komanda nasu da kita cika baki shine akan gaba wajen guduwa wa askara ba'dhum bi awtas wasu kuma suka yada zango a awtas wa tawajjaha ba'dhum nahwa an-nakhlati nahwa nakhla wasu kuma suka tafi inda ake cewa nakhla wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi athari man tawajjaha qibala awqasin aba amir al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da abu amir al-ash'ari wanda suka tafi awtas domin su yanzu sun yi hanyar makka daga wajen fa adraka minan nasi ba'da manin hazama yaga wasu daga cikin waɗanda suka ainihin wato suka gudu da fana wa shuhul kitara suka kara da shi kafiran nan farumiya bi samin fa qutil aka kashe shi anan ya shahada fa akhadha rayata abu musa al-ash'ari wa huwa ibn akhihi sayyidina abu musa al-ash'ari ya dauki tuta kuma dama wancan cousin din sa ne dan dan uwan sa ne ko kace abin nan niece din sa kenan ko fa qatalahum ya yaƙe su fa fataha Allahu alaihi Allah ya bude wannan nasara a hannunsa fa hazamahumullahu Allah ya wargaza kafiran nan wa qatala qatila abi amir ya kashe wanda ya kashe masa wancan dangi nasa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce Allahumma ighfir li ubay ibn ubay ibn abi amir wa ahli ya Allah ka gafarta mu ubay dan abi amir da shi da duk mutanen gidansa waj'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin mimman khalaqata min khalqika ya Allah ka daura shi ranar alkiyama a saman mafi yawan halittunka wastaghfara li abi Musa sannan da sallallahu alaihi wasallama yima Abu Musa al-Ash'ari adda Allah ya gafarta mishi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wannan akwai wani sahabi shi ma da ya samu wata falala wanda ba ambata anan shine Malik ibn Marsal al-Ghanawi kamar da yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud shi kuma shine yayi gadin dare da za a kwanta bacci a a inda aka yi da zango sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka hau kan wannan tudun kai mana gadi kada su san matsi mu cikin dare to ya hau kan tudun nan har asuba ta yi manzo Allah sallallahu alaihi bai gaishe yana ta cewa ina ina mai gadin mu ina wani masu ruwaya suka ce har annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah asuba yana waiki saboda hankalin shi na kan wannan bawan Allah ma'ana alƙiblar su ba ita ce inda yake bake ba can sai aka jiyo shi ya su kwano doki a guji suna idan da sallah manzo Allah ya gode wa Allah ya ce ga mutumin naku nan yazo ya tambaye shi ce ina ka shiga yace ai ina ta kewayawa ta cika kewayawa yace ka sako daga kan tudin nan da daddare yace ban sako ba sai in bukatar dan adam sai kuma sallah da nayi annabi yace mishi kaje daga yau ka ga dama kanka sake yin wani ka tsira kaji irin falalar da ya samu kuma da aka wasa bai ba za su ce to shikenan bari su kama kawai baɗala idan muka kaddara in mutum ya samu wata falala irin wannan kai irin ta duniya ba ko jarabawa ce kai wani malami ce maka ba ku ai ka ci kawai ba za ka sake yin addu'a ba addu'a ma wannan ba za ka yi ba ga wani da masu addu'a neman miji din da suke ana ashen da tahajjud yau ana cewa an kawo kaya gidansu tafi ma da fitowa ashen ta fi fitowa shikenan buriya ce ba za a sake bauta wa Allah ba Allah shi kyauta to sai daga cikin sabon da suka samu falala a wannan yaki wa ma za malik ibn auf hatta tahassana bi hisn taqif malik ibn auf da jama'ar sa suka ci gaba da tafiya har suka je suka shige cikin katangu cikin ganuwar kabilar taqif a ba'ifa kenan wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bis sabi wal ganaimi an tujma'a fa jumi'a dhalika kullu mutuna cewa sun taho da ƴaƴansu da matansu da dabbobinsu da dukiyarsu dan haka ganima ce mai yawa ce ganimar gari guda ta dukkanin waɗannan ƴaƴa da mata da zuriya da dabbobi da dukiya ganima ce mai yawa sai bai ce a tara ganimar gaba daya wajhuhu ila ji'rana yace a tafi a kama hanya a je ji'rana a tara wannan dukiya wa kana sabiyu sittata alati ra'atin kaji dan mutum kawai da aka kama matsayin bawa to mutum 6000 ne kuma mutum 6000 ba kadan bane kasan dan adam na da cika ido sai in kawo jirgi zaka gane wannan zaka ga jirgi a ce mutum 300 amma sai ku kai in kai wasa sai kai rabin awa baka samu lokacin baka samu wurin sauka in za a sauka saboda yawan dan adam to aka ce mutum 6000 jama'a ba karamin ba karamin mutane bane masu yawa ne ba ka ganin ana zabe sai ka kun cika rumfar zaben sai an zo kirgawa a ce ƙura ɗari uku da talatin kaga kuma an rasa inda za a sa mutane a wajen to mutum dubu shida wal ibnu raƙuma arba'atan wa ishirina alfan raƙumi dubu ashirin da hudu wal ganam awaki kuma aksara min 40 alf shat fiye da akuya 40 wa arba'ati alati uqiya fiddatan da kuma uqiya 4000 ta azurfa fasta'ana lahum fasta'ana lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaqdimu alaihi muslimina bid'a ashara layla saboda rahama da tausayi irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a dakata kada a raba ganimar sai da kai kwana 12 zuwa 13 annabi yana jiran ko za su yi nadama su tuba su zo su musulunta a mai musu dukiyarsu da ƴaƴansu da komai saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shar'ance ba an riga an ci yakin wannan ganima ce amma sai ce ku yi hakuri yace masojin a dinkirta a gani dan saboda ba su da ragowa komai komai nasu in banda kangayen gidajensu babu abin da ya saura summa bada bil amwali fa qasamaha bayan wannan kwanakin ba su fito ba yace to shikenan a raba wa aqal mu'allafata qulubuhum awwalan nas to kafin ai rabo da aka saba na mai doki kaso uku na kafa kaso daya sai ya diba ya baiwa al mu'allafata qulubuhum wadanda ake tattalin zukatansu na sababbin musulunta wanda ana tsoron kar su ridda ana tsoron kar su zama musulunci bai shige sai da ya kamata ba za mu zo mu ji bayani akan wai daga cikin nasuwaye ya ba su ibnu kayyim zai tauna wannan matsala ya ba su ne a cikin khumusi nashi ko ko ya ba su ne a cikin na duka mutane zai mana wannan bayanin a gaba fa ata aba sufyan ibn harb 40 uqiyat ya ba abu sufyan uqiya 40 wa mi'atan min al-ibri da raqumi 100 inda wannan dukiya a yanzu ta lissafa ta kai kwambatin zuwa kudin Najeriya za ka ta sama wajen miliyan 200 abinda aka bashi raƙumi 100 ba shine diya ba to yanzu diya wajen miliyan 120 ne da wani abu diyar diyar rai miliyan 130 ko there about so sannan kuma kukiya ta azurfa a yadda take a lissafin irin yanzu tana kaiwa kuɗi wanda ya haura naira miliyan 50 irin ita ita abin nan din wato kukiya 100 din abin nan kamar a ce akwati guda na azurfa to kuɗi ne masu yawa mu ce misali kamar miliyan ɗari biyu na naira faƙala sai aka ce ya ce ibni yazid ya manzo Allah ina na ɗana yazid faƙala ya ce a atuhu arba'ina uqiyatan wa mi'atan min al-ibn waye shi ma yazid a bashi raƙumi ɗari da uqiya arba'in faƙala ya ce ibni muawiya to muawiya fa qala fa atuhu arba'ina uqiyatan min ukaitan wa mi'atan min al-ibl wannan haka ibnu sa'd ya ruwaito da bayhaqi a cikin dala'il amma al-imam az-zahabi a cikin siru a'lamin nubala ya nuna cewa wannan ƙarin bai tabbata ba wannan ƙarin bai tabbata ba abin da ya tabbata shine an dai bashi nashi din can wallahu a'lam wa ta hakim ibn hizam hakim dan hizam dattijan nan cikin mutanen makka wanda daga baya yace ba zan ƙara roƙon kowa komai ba a duniya mun karanta labarin shabai ku wanda ta bulala raƙun shi in ta faɗi baya cewa dan Allah bi ko mu ha Umar na cewa to jama'a ku sheda na ba hakimu rabon shi yake karba ku sheda ba ni na hana shi shi ma aka bashi 100 min al-ibn fa summa sa'alahu 100 ukhra fa atahu yace ni dai kasan dari ba ta shi da bayan manzo Allah a ƙara mashi raƙumi 100 dari biyu kenan shi kuma a ce miliyan 250 shi kuma kuma kamar haka ko وأعطى النضر بن الحارث ابن كلدة مئة من الإبل شما كباشي آه روقمي دري النضر بن الحارث وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين العلاء شما كباشي خمسين وذكر أصحاب المئة ما سلا باري سكا أمبتشي ولن أكبا دري دري دري ديوا وأصحاب الخمسين لما سو خمسين خمسين ديوا وأعطى العباس ابن مرداس أربعين العباس ابن مرداس ɗan ƙabilarsu Khansa'u kuma saurayinta tun tana budurwa mijinta da suka rabu shi za suke da matsananciyar gaba shi tsakaninsa da da wancan da aka mata jiya Durayd ibn Simma domin Durayd ma ya so ta ta kishi ya ta mata waƙe-waƙe sai ta auri Mirdas ta auri Abbas ibn Mirdas kuma ta haifa mishi 'ya'ya daga baya suka rabu shi ma aka bashi arba'ina raƙumi arba'in faƙala fi zalika shi'ir a ya faɗi waƙa yana nuna shi ya raina arba'in don me za a ba shi arba'in fa kummila lahul mi'a sai da bai ce ba kome ƙara mashi zuwa ɗan duka kisa tana na a cikin sai muslim hadisin rafi ibn khadij to kaji waɗannan almu'allafatu qulubuhum kenan annabi ya dinga ɗiba yana ba su irin abin da ake cewa kyautar wanda baya tsoron talauci ثم امر زيد بن ثابت بإسرائيل غنائي والناس sannan ya ce wa zai ɗan sabit to a zo a yi a ƙirga abin da ya saura na ganiman nan sannan a ƙirga mutane don a san nawa za a raba sun ma faddaha alan nasi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taraba wa mutane fakanat sihamuhu li kulli rajulin arba'an min al-ibli wa arba'ina shan kaji waɗannan su yanzu al-muhajirun wal ansar radiyallahu anhu yayin da aka ba wani sabon musulunta watan shi ɗaya da musulunta an ba shi raƙumi ɗari wanda kuma ya musulunta shekara ashirin da suka wuce ko sha takwas wanda ya sha wahalar duniya wani ma ya taɓa cin ganye irin yadda sa'ad ɗan abi waka take ba da labari ya ce ni sa'adu wani ba ƙauye ce ban iya sallah ba mu da muka je yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka dinga cin ganye muna yin bayan gari irin na awaki saboda yunwa ya taba cin ganye ya taba kwana da yunwa an kwace mishi gida da sauransu sai zo shi aka ce an bashi rakumi hudu da awaki kwaya 40 fa in kana farisan idan mahayin doki ne akhadha 12 ba'ira zai an shi kashi saboda kashi biyu na na na, na dokin sa ne ko rakunsa wa 20 wa 100 sha da kuma akuya 120 wannan yana cikin littafin tabaqat na ibnu sadin da littafin uyunul athar ta ibnu sayyidin nasi al-ya'mur rahmatullahi alayhi kaji wannan kenan qala ibn isaqa wa hadathani asim ibn umar ibn qatada am mahmud ibn labid an abi sa'id al-khudri qala lamma ata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ma ata min tilka ataya min quraish quraish wa fi qaba'il al-ard wa lam yakun fil ansari min hashim abu sa'id al-khudri yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan rabu ya dinga rabawa qurayshawa da waɗancan kabilu da muka ji an rarraba musu dukiya mai yawa suko ansaru babu mutum daya a cikin su da aka mishi wannan alfarma yace wajada hada alhayy min alquraish min min alansari fi anfusih kasa dan adam da dukiya wa innahu li hubbil khair la shadid duk mutum yana son dukiya yana son dukiya yana son tsawon rai yana son ƴaƴa da makamantansu saka da Allah yana faɗa an kana zamalin wa bani la utayanna malan wa walada duk inda dan adam yake wannan dabi'a ce da Allah ya yi mu akan ta sai dai kawai wani na iya zama ya fi wani fa mustakthirun wa mustaqil wannan dabi'a ta dan adam sai ta galabaice su kuma kaga Allah abin da mizanin hankali ko kuma zaka ce gaskiya ba a kyauta musu ko ba haka ba da mizanin hankali irin hankali na wurin dan adam za ci to annabi ne dai amma dai ba dai haka aka so duk in ka kalli abin kallon farko in baka yi tunanin shari'a ce ba baka yi tunanin cewa ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya da yancin ya haka ba to sai dan adancinka ya bujuro maka da cewa ai ba haka ya kamata ko kamar yanzu misali a ce ne ka auro ta amarya kafin azumin nan ka aure ta ga matarka kuma ta shekara ashirin da biyar da ta haifa maka duka ‘ya'yanka aka yi zaman gidan haya aka sha wahala aka yi gwagwarmaya aka ci bashi wata rana aka kwana ba a ci ba wata rana ma a yi azumi a yi sabuzarci yanzu Allah ya buɗa ka zama ɗan kwangila ka zama attajiri kuɗi sun samu sai kawai kana kana auro wata ƙarama yarinya sai ka ce to shikenan ajiya a zauna a cigaba da kula da yara mu za mu wuce Dubai daga can bayan sati guda za mu yi umara za mu biya China a wata siyayya sai bayan sallah za mu dawo insha Allah ga dubu talatin ke da yara in aka dinga yawo da kai wurin malamai masu fatawa da kan abin nan social media yan hide my id duk dangi sai kowa ya tsina maka albarka babu kan tana rai za ta ce ban yadda ba ban yadda da cin amana ba ba za ka mai da ni mutum ya banza ba ba haka bane limamin anguwa ku zai kira kai ta hawa alaji dan muna ganin ka da hankali da mutunci zaka ci zaka yi haka amma kaga babu inda aka ce ba za ka yi tafiya da matarka amarya dan uwar gida tana nan ba a shari'a ba inda aka ce sai dai kawai babu kyautatawa da kuma anzilun nasa manazilahum ko amma babu inda aka ce haka a shar'ance to irin wannan ne da aka yi haka sai an ce suka ji takeici a ransu hatta kasura fihimul qalat har wannan cece ku ce wannan gutsuru tsoma ta fara yawa mutum ɗaya ya faɗa da wani bai kalli shi ba sai a faɗa bai ce kaga abin da aka yi Allah shi kyauta ku dai muna nan muna dai biyayya Allah muke wa shi ma sai je faɗa a majalisi na gaba kafin ka ankara ka san yadda rumu take da saurin yaduwa hatta qala qa'iluhu har wani mai ta'aliki mai sharhi mai comment yace laqiya wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawmu ai shikenan annabi ya gamu da mutanen shi mutanen makka sun sulhunta fadakala alaihi sa'd ibn ubad sai ɗaya daga cikin jagororin su fitana mun karanta ta hakiki akan wannan mas'ala a baya game da shin sa'adun ne ko ba shi ba sa'ad ya shiga fa qala ya rasulullahi inna hadha al-hayy min al-ansari qad wajadu alayka fi anfusihim ce to ya manzo Allah ni ba zan je a ta gulma da ni ba gaskiya saboda Allah na ga cewa kawai gara in zo in faɗi abin da ake faɗa tsakani da Allah jama'ar ka cikin ansaru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ji daɗin wannan abu da kai ba kuma suna neman fassara me yasa akai haka sai ya ce fi hadal hayy fai'i allazi asabta qasamta fi qaumika ka raba wa mutananka wa aqaita ataya izaman fi qaba'il arab ka bai wa duk mutanen da suke ainihin kabilun larabawa ka ba su manya-manyan kyauta wala mai kun fi hadal hayyi min al-ansari zamanan mu ansarawa min hashe ba abin da aka babu mu ne aka tafi gurmaya da mutum ana kamfen ba a ci kullum ana ta kamfen ba a ci ba an kama gwamnati an raba kwamishinoni da manyan ma'aikata da sojoji da daraktoci da ministoci duk an ɗauko wasu an ba su ruwa a bamu ba kai da Allah an kyauta ba a kyauta ba dole sai mu koma 'yan adawa ko ba ka yake yi ba qala fa aina anta min zalika ya sa'ad sai annabi ce to kai sa'adu kai as an individual kai mai ra'ayin ka yarda da cewa ni zan yi wannan sarkan qala ya rasulullah ma ana illa min qawl to ya manzo Allah ai ni dai ne daga cikin mutane abin da ya dame su ya dame ni damuwa su damuwa ta ne zai ce a ni ba ruwana sai faɗi gaskiya ya ce gaskiya manzo Allah ni ma ban ji daɗi ba saboda abin da ya dame mutane ya dame ya dame ni قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيره شي اي مرمزه اتارا من الانصار a cikin wannan rumfar a tara su qala faja'a rijal min al-muhajirin fatarakahu fadakhal ana aka je aka shaida cewa annabi yana son meeting da al-ansaru yanzu yanzu nan sallallahu alaihi wasallam suka zo sai wasu ɗaiɗaiku cikin muhajirai suka taho sai suka zama suna da kwarjini da cika ido sai ba ana su shiga ba waja'a akharuna faraddahu wasu suka zo sai ce a ku ba za ku shiga ba muhajirai ne ku ba da ku ake ba falan mastama'u ata sa'adu faqala yayin da suka taru sai sa'adu ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qadistama alaka hadha al-hayy min al-ansar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunan na tara maka su fatahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa hamidallahi wa athna alaihi bima huwa ahluhu thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kaza kaza kaza kaza kaza kaza sannan sai yace ya ma'asharal amsari ma qalatun balagani balagatni an wani irin zance ne mara dadi wani irin wato tsegumi ne na ji labari daga gare ku wajdatun wajadtumuha fi anfusikum damuwa da aka ce mun kuna ji a zakatanku alam atikum dullalan fa hadakumullahu hawa ansawu ashe ban zo na tarar da ku cikin bata Allah ya shirye sheku ta hannuna ba wa alatan ashe ban tarar da ku cikin talauci fa agnakumullahu bi Allah ya kare ya arziki ku ta hannuna ba wa adaan ashe ban tarar da ku kuna fada da junan ku kuna gaba ba fa allafa Allahu bayna qulubikum Allah ya hada zakatanku qalu Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal suka ce gaskiya ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzansa sun cancanci su yi mana gori fiye da wannan suna da falala a kanmu fiye da wannan sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tujibu ya ma sharul ansari to kuma ku goranta mana mana ku bana amsa ba qalu suka ce bima nujibuka ya rasulullah mu asuwa ne wace amsa za mu baka ya zamin baka amsa lillahi wa lirasulihi mannu wal fadl da falala da gori na Allah ne da manzansa qala yace amma wallahi law shi'tum la qultum fala sadaqtum wala suddiktum yace na rantsa muku da Allah idan da kun so za ku iya faɗan wannan maganar da zan faɗa kuma gaskiya ce kuma in kun faɗa dole a gaggata ku ku ce mini ataina ataitana mukazzaban mun ji ka kawo mana addini amma ka zo ne saboda mutanen ka sun ki gaggata ka fasaddaqnaka mu kuma muka gaggata ka wa makhzulan sun tabar da kai fa nasarnaka muka taimake ka wa tsaridan sun kore ka fa awainaka muka baka wurin zama wa ailan cikin talauci fa asainaka muka baka taimako da dukiyarmu annabi ya ga musu abin da za su iya faɗa amma ba su faɗa wannan yana nuni zuwa ga idan kana ƙasa da wani ko kana da abin gori akan shi ba za ka goranta mishi mana malamin ku ne ko limamin ku wani ma uba ne zai mishi ka mishi ka mishi alheri babanka ne amma kai ne breadwinner ko kanin babanka ya kamata in dai kai dan arziki wata naka ce mishi baba ka tuna fa ni na ma kaza ni na ma kaza ni na ma kaza bai kamata ko a zaunar da malami a mai gori a ce mun mun maka kaza dan ka bai da lafiya mun biya ma kuɗin asibiti umara da ka taba zuwa waye biya masallacin nan ne ya biya duk shekara nawa muke wa kamar tafsiri tsakani da Allah malam baka da godiya Allah to wannan kun lalace gaba gida shine ya kamata muku gori yace na koya muku karatu domin abin da ya baku yafi yafi abin da kuka bashi alheri ko mun fahimta suka ce ba za su goranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya ce amma ba su faɗe ta ba saboda a cikin faɗinta akwai jafa'i akwai wulakanta babba akwai rashin sanin darajar na gaba da kai da haka sai basu faɗa ba shine ya faɗa da bakinsa dan su dan ji sauki sauki su san cewa ya yadda suna da wannan falala ya ci gaba da cewa a awajadtum alayya ya mashal ansari fi anfusikum yanzu nan ku ansaru abinda zai ba ku takeici a zuciyarku shine game da ni wai fi lu'atin min ad-dunya tarkatan duniya gumamar duniya ribar duniya da baku samu wacce da muku dama kan da kuka bi ni ta'allaftu biha qauman li yuslimu abinda na tsiba na ba wasu dan musuluncin su ya inganta wa wakaltukum ila islamikum ku kuma na yadda da musuluncin ku ne sai na kyale ku da musuluncin ku mun gane na yadda da musuluncin ku sai na kyale ku ala tardauna ya ma'asharal ansari an yadhaban nasu bishai wal ba'ir haba ansau ba ku ganin cewa ba a kyala mutane su tsebi awakai da raquma su tafi da su wa tarjuquna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum ku go manzon Allah shine naku rabon ku koma da shi garinku fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi nabi ya ce na rantsa da Allah wanda raina ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi abinda za ku juya ku koma garin ku da shi wallahi ya fiye muku alheri fiye da abin da su koma ci ba sai annabi ya rantsewa domin shi annabin har yanzu yana garin su har yanzu da muke magana yana garin su a kwance ina wannan dukiyar da aka bai wa waɗannan mutane tana ina yanzu ba wanda ya da take sun siyar sun cinye sun gadar da ita ta annoba ta auka mata ba wanda sai da take amma su kuwa har yanzu alfarman Madina shine kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance a Madina garin sa ne kaga ashe sun koma da mafi alkhairi to amma dan adam ne farko ba su fahimci wannan alkhairin annabi ya ce musu walaula alhijratu la kuntum ra'an min al-ansar wallahi da ba dan ni muhajiri bane da na so a ce nima irin ku ne an samu masu taimakon addinin Allah ina ganin falalau da darajar walau salakan nasu sha'aban wa wadiyan da mutane za su rabu zuwa kungiya kungiya kabila kabila jama'a jama'a wa salakatil ansaru sha'aban wa wadiyan sai ansaru su shiga wata hanya ko wani wadi da salatu sha'abal ansari wa wadiha da cikin ku zai shiga al ansaru shi'arun wannasu jisaru yace su ansaru a wajena sune ondawaya shine shi'a tufa dake jikin mutum wannasu jisaru sauran mutane su kuma sune tufa wanda yake na sama ma'ana sune yan cikin gida a wurina asalin disar shine tufan dake manne da jikinka a sorry asalin shi'a tufan dake manne da jikinka disar kuma shine wanda ake sakawa dole za a saka akan wannan to kaga wancan yafi kusa da fatin jikinka yafi kusanci Allahumma arhamil ansara wa abna al ansari wa abna abna'il ansari shi ya Allah ka jikan ansaru Allah ka jikan ƴaƴan ansaru Allah ka jikan jikokin ansaru kaga su ma wannan kuskure ya zama musu falala su ma shi za in za ka yi kuskure ka yi shi ma da ikhlasi ka yi shi da zuciya ɗaya ko mun gane zai iya juyewa ya zama maka wani alheri saboda da zuciya ɗaya suka yi abin da suka yi tunani ne suka suka abin nan qala fa bakal qawmu hatta akhdalu lihawu da suka ji wannan lacca a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga rura kuka har suka ji gamman su da hawaye wa qalu suka ce radina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mun yarda da duk abin da kai kasman mun yadda da rabon da ka da karaba wa hazzan mun yadda da iya wanda ka ba mu kun man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tafarraqu shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya musu wannan godiya ya shi musu albarka ya yi musu addu'a shikenan ya fita daga wajen Imam Bukhari da Muslim su rawaito wannan kissa da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa da Ibn Hisham da sauran malamai kissa ce mashhuriya daga cikin falalar ansab daga cikin falala ta ainihin al-ansab وقدمت الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى اخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع سيغا wata mata mai suna Shayma'u yar gidan al-Harith ibn Abd al-Uzza wacce ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ne ta fuskar shan nono sai sha nono daya wannan al-Imam Ibn Abi Dunya shi ruwaito labarin a cikin gaban shi Makarimul Akhlaq da al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa duk da yake isnadin bai tabbata ba amma shi ma labari ne mashhuri a cikin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da zaka ga Ibn Hajar ya kawo shi a cikin al-Isaba fi tamyizi as-sahaba yace tace fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inni ukhtuka min ar-rida'a ni yar uwarka ce mun sha nono tare a Banu Sa'ida ke qala sai ce wa ma alamatu zalika da ya tabbaci akan cewa ni da ke mun sha nono daya qala tace abdatun adatta niha fi zahari ko cizo da ka taba muna a baya na na goya wa ana mutawarrikaka mutawarrikatuka na goyo ka kace je ni ina nan da taba qala fa arafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama al alamata dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabo kuma ya gane shi fa basata laha ridaahu sai ya cire mayafinta sai ya shimfada mata ta zauna a kai wa ajlasaha alaihi ya zaunar da ita a kai wa khayyaraha ya bata zaki fa kale yace in ahbabti al-iqamata fa indi fa indi muhabbatan mukarram idan kina so ki zauna a inda nake mu tafi Madina to zaki zauna a wurina muhabbaba a bar kauna mukarrama a bar girmamawa wa in ahbabti an umarci aki fatarji'i ila qawmiki idan kuma kin so ai miki goma ta arziki ki koma garin qala tace bal tumattiquni wa tarudduni ila qawmi a a a bani dai abinda Allah ya ci shi ne koma garin mu kawai ka san mutanen kai ba kowa yake so a daure shi birni ba sun fita su zaman su inda suke fa fa'ala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta kyaututtuka ya sa kuma aka kai ta gida fa za'amat banu sa'id annaha annahu ataha gulamun yuqallahu makful wa jariya sai aka ba da labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata bayi guda ɗaya namiji sunan shi Makhul da kuma wata baiwa mace fatazawwadat ihdahuma min al-akhar sai wato shi namijin ya auri mace falam yazal fihim min naslihima baqiya ba a gushe ba zuriyar tana nan a cikin banu sa'ad qala abu umar ibnu abdul bari yana fada a cikin al-isti'ab cikin mujalladi na hudu yace fa aslamat ta musulunta faɗa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama talatata a abudin wajariya. Nabi sallallahu Alaihi wasallama ba ta bayi maza guda uku da baiwa mace ɗaya wa na'aman da ainihin wato dabbobi na ni'ima, raƙuma kenan wa sha'an da awaki wa sammaha Huzafa ya sanya mata suna Huzafa. Shi ya kira ta shi Ibnu Albar da sunan Huzafa wa kala yace ash-shayma laqabun asalin sunanta Huzafa ne amma shema'u laqabin ta to masu suwa sunan da da Hausa shaima'u ne da dalil ba shema'u ba domin babu wannan wasalin a larabci babu she a larabci sha shi ne go sha shi shayi sai a dinga gyarawa wajen yadda ake rubuta faslun wa qadima wafdu hawazin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa hum arba'ata ashara rajulan bayan an gama raba ganiman nan sai kuma wasu mutane daga cikin kabilar hawazin wasu wakilansu mutum goma sha hudu sai ga su sun zo wa ra'asuhum zuhair ibn sarr akwai zuhair ibn sarr wanda ya musulunta sahabi ne wa fihim abu burqan amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ar-rida'a ko kuma wani baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu burqan as-sa'di baffan sa ne ta fuskar shayarwa a wato dan uwan mijin halimatu sa'diya ne fa sa'aluhu an yamunna alaihim bis-sabi wal amwal suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kyauta musu ya musu baiwa ya mayar musu da ‘ya'yansu da matansu da dukiyarsu, faƙala ya ce, Inna ma'i man tarauna, to, kun makara, an riga an raba ganiman nan, amma ni ga waɗanda suke ƙarƙashina, ga mutanen da suke tare da ni, ga kuma ainihin wato dukiyar nan kowa an raba an ba shi gashi, wa ina habbal hadisi ilayya asdaquhu shi kuma ni duk zance na fi son a yi gaskiya da gaskiya. Fa abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaykum am amwalukum yanzu za a rage muku asara ku zaba a gefe guda ga ƴaƴanku da matan in kun zaba su kuke so to ku hakura da dukiya ko kuma ku zabi dukiya ku hakura da ƴaƴanku da matan ku sai suka ce a a a qalu ma kunna na'dilu bil ahsabi shay'an suka ce a a ai ƴaƴa da ƴaƴa da mata suna gaba da komai ba za mu kwatanta su da dukiya ba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaitul qadata faqumu faqulu inna nastashfu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila almu'minina wa nastashfu bil mu'minina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an yaruddu alaina sabaya to idan an yi sallah asubahi gobe sai ku tashi sai ku nemi alfarma ku ce ya jama'a annabi muna neman alfarma ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mu'minai kuma na neman alfarman manzala sallallahu alaihi wasallama ta hannun mu'mine don Allah a taimaka a dawo mana da ƴaƴanmu da matanmu falamma sallal gadata qamu fa qalu zalik akai sallah ko ile suka miƙe suka faɗi wannan magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma ma kana li to ni duk abin da ke hannuna wali bani abdul muttalib da duk abin da ke hannun dangina su aliyu da su abbas da sauran su ibnu abbas da su fadlu duk waɗannan su ne burabin musalib ko fa huwa lakum din na mayar muku mun haƙura mun ban muku duka wata baiwa wata da wani bawa da muka samu wa sa'asalu lakum an-nas sannan sauran mutane banda yancin kwace dukiyarsu dukiyarsu ce halak malak ku bari a roƙan muku su فقال المهاجرون والأنصار musulmai al-muhajirun wal ansar suka ce ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce a ya manzo Allah ai kai ka mutuncanka da kai yake hukunci duk abin da yake namu ai kai kake da da shi ar-rasul annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim kenan suka aiki da wannan aya fa qala al-aqra ibn hadis to su wadannan sababbin tuba sune suke da matsala da sai ce amma ana wa banu tamimin fala ce a wallahi muka mun riga mun samu dukiya mun samu ba za mu dawo da ita ba gaskiya saboda Allah ba za mu iya wannan mutuncin ba wa qala uyayna ibn hisn haka shi ma uyay ne yace amma ana wa banu fazara fala yace ni ma da jama'a ta ba mu yadda ba wa qala al-abbas ibn mirdas al-abbas din can sai yace amma ana wa banu sulaimin fala ni ma haka haji dukansu wa innahu li hubbil khair ta motsa kenan ko fala ban yadda ba faqalat faqalat banu sulaimin mutanen kabilar shi suka ce ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a abin nan abbas dan mirdas ba mai da hukuncin ka ba mu mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda ansaru da muhajirun suka yi faqala al-abbas ibn mirdas wa hantumuni yace kun raunata ni kun wulakanta ni kun ci mun mutunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace inna haula'il qauma qad ja'u muslimin yace ya jama'a fa kalla waɗannan mutane fa sun zo ne fa sun musulunta wa kad kuntu ista'anaitu sabiyahu kuma in kun tuna na dinkirta raba ganimar ƴaƴansu da matansu wa kad khayyartuhum yanzu kuma na ba su zabi falam ya'dilu bil abna'i wan nisa'i shay'a suka ce sun fi son matansu da ƴaƴansu akan komai faman kana indahu minhunna shay'un duk wanda ya san an raba an bashi wata mace ko wata ƴa ko wani ɗa fa babat nafsuhu bi an yaruddahu kuma yaji yana so ya dawo da shi da jin dadin ranshi ba ba da tirsasawa ba fa sabilu zalika to yayi haka ne amma babu tirsasawa kuma na habba an yastamsika bi haqqihi fal yarudda alaihi wanda kuma yake so ya rike haƙƙinsa to a mayar masa wala hu bi kulli ya mayar masa din wala hu bi kulli faridatin sittu fara'ida min awwali ma yafiqu Allahu alaihi ya mayar musu za a rubuta cewa wane ya biyar ya mayar amma bashi ya bamu yaƙi da zami a nan gaba za a bashi kaso shida na mayaƙi za a ninninka mai wanda zai yana ganin shi ba zai iya ba su for free ba ba zai iya mayar musu da 'ya'yansu ko matansu ba yanzu ya bayar a matsayin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya shi an samu gani ba fa nasu sai mutane suka ta cewa tayyabna da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace a ya manzo Allah mun bayar da dadin ranmu da jin dadi dan ka ji dadi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yace inna la na'rifu man radiya minkum mimman lam yarda ce to ba ma iya ware wane ne ya yarda waye bai yarda ba farju hatta yarfa ilaina urafa'ukum amrakum koma kowa shugabansu wakilinsu ko kaftin din rundunarsu ya zo ya faɗa ya ce a cikinmu da wane da wane da wane sun bayar fi sabirin layi da wane da wane da wane sun bayar suna jiran abin da an samu za a ba su faraddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum haka suka yi ta mayan musu suka yi ta mayan musu suka yi ta mayan musu wannan ma yana cikin bukhari da musnad da imam ahmad ibn hanbal in ka in ka kuma za ka duba ya hada riwaya ce ta mutane uku akwai riwayar miswar ibn makhrama mun karanta ta a baya da riwayar marwan ibn hakam wanda suke cikin sahih bukhari da muslim imam ahmad ibn hanbal da akwai kuma riwayan amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ita kuma tana cikin sira ta ibn hisham sannan da littafin bayhaqi as-sunan da dalailun nubuwa da kuma littafin ainihin wato ibn sa'd tabaqatu ke walam yatakhallaf minhum ahad babu wanda yake bayarwa ghayru uyayna ibn muhsan ibn hisan kuma da uyayna dan shine kadai ya kafe fa innahu aba an yarudda ajuzan sarat fiye dai akwai ta mata tsohuwa ta zama baiwar sa ya kiya dawo da ita ya jarabci da kaunarta sun maradda ha ba da zalika daga baya dai da ya ga dai abin shi kadai ne kai ya zama shi kadai ne a cikin wannan chakwakiya sai ya dawo da ita wa kasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaya qibtiyatan qibtiyatan za ku sa an sa wasali qibtiyatan qibtiyatan amma abin da ya kamata shi ne wasali kasa sannan su kansu bayin da za a mai da su sai annabi dinga musu kyauta kowa ya bata a tamfa daya a tamfa daya misali ce gashi ya kara musu kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kyauta gaba gaji karshen wannan labari kenan na ainihin kissar a yakin Hunayn tun daga tawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka bayan fatu Makka har zuwa raban ganima da kuma mai da ganimomu kamar yadda ya saba zai mana zance mai tsayi game da fa'idojin da ke cikin wannan yakin da aka yi ce faslun fil isharati ila ba'adi ma ta dammana tu hadihil gazwati hadihil gazwati min al-masail fiqhiyyati wan nukat al-hukumiyya wannan gaba za ta bayani akan wasu fa'idoji wanda wannan yaki ke rake da su wasu masail na fiqhu da kuma wasu fa'idoji na shugabanci da jagoranci كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد دام الله سبحانه وتعالى يو النبنس القوي كما الله سبحانه وتعالى yana da gaskiya alƙawari annahu idza fataha makkah cewa idan aka bude makka dakhala nasu fi dinihi afwaja cewa za a yi ta shiga addinin musulunci gangan ku wadanat lahu al-arab bi asriha kuma larabawa gaba ɗayan su za su rankwafa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma tammalahu al-fathu al-mubin yayin da ake wannan fatihi ne wanda yake mabayyani iqtada hikmatuhu ta'ala an amsaka quluba hawazin wa man tabi'aha anil islam sai Allah cikin hikimarsa an yi fatuhu din sai ya hana hawazin da masu bin bayan su su shiga musulunci suka ki shiga musulunci wa an yajma'u Allah ya kaddara su yi taron dangi wa ya ta'allabu su yi shiri na musamman li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal muslimina dan yakan musulmai wal yadhhar amrullahi Allah ya haka dan ya bayyana al'amarin Allah wa tamamu i'zazihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma dan Allah subhanahu wataala ya cika girmama karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya nuna al'umma duniya karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasrihi li dini kuma dan Allah ya taimaki wannan addini na Allah subhanahu wataala wa li takuna ghanaimuhum shukranan li ahli al-fath kuma dan wannan ganima ta zama kamar wato wani tukwici ga waɗancan sojoji da suka je fatu makka tunda a fatu makka ba a samu komai ba wali yudhira Allah subhanahu rasulahu wa ibadahu kuma dan Allah subhanahu ta'ala ya daga annabinsa sallallahu alaihi wasallam da bayinsa wa qaharahu li hadhihi shauka kuma Allah ya karya wannan karfi al'azima mai girma allati lam yalqa almuslimuna mithla karfin hawazin musulmai ba su taɓa gamuwa da yaƙi mai ƙarfi irin na hawazinu fala yuqawimuhum ba'du ahadun min al-arab daga nan babu wani balarabe da zai ƙara da da ainihin wato musulmai babu balaraban da bayan wannan lokacin zai ƙara da musulmai wal ghayri zalika min al-hikam al-bahira allati taluhu lil muta'ammilina akwai hikimomi da yawa wanda duk wanda ya tsaya ya natsu zai tsinkaye su wa tabdu lil mutawassimina za su kuma ainihin wato bayyana ga masu ainihin wato bincikawa waqta da hikimatu subhanahu an azaqa almuslimina awwalan mararat alhazimati wal kasra ma'a kasrati adadihim wa ud wa udadihim sannan kuma Allah cikin hikimarsa ya kaddara cewa a farkon al'amarin wannan yaki musulmai sun dandani rugujewa da cin nasara da aka yi akan su tare da dimbin yawan da suke da shi da kuma shirin da suke da shi wa quwwati shawkatihim da kuma shirin da suke da shi yace liyuma ina ruqusan Allah yayi haka dan ya rankwafar da wasu kawuka rufi'at bil fati akwai wanda bayan fatu makka sun fito suna jin karfi suna jin mora walam tadkhul baladahu wa haramahu kama dakhalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dama ba su shiga makka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga ba wadi'ar ra'sahu yana mai sunkuyar da kai munhaniyan ala farasi yana ainihin inhina'i yana rafkanuwa yana yana rusunawa hatta inna raqanahu takadu tamassu sirjahu har aka ce ma haɓarsa tana kokarin taba siddinsa tawadu'an li rabbi saboda tawadu da yake wa Allah kamar yadda yake ainihin wato cikin littafin alhakim musadar kenan da wamin tsariƙihi albayhaki a cikin dalailin nubuwa kafin su kuma ibn hisham a cikin sirarsa dukkanin sun ruwaito inda yake isnadin yana da rauni kamar yadda ibn adi yake faɗa a cikin alkamil fi zuwa fa'in rijal a cikin mujalladinsa na hudu amma dai abu ne mashahuri a sira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana mai rusunawa da sunkuyar da kai yana mai ainihin wato ainihin nuna kaskan da kai ga Allah to a cikin sahabbai akwai wanda ta yi musu haka to sai Allah ya sa a farkon wannan yaki na hawazin suka sha wahala dan a cire musu duk wani element na girman kai ko jiji da kai da ke tare da su wa khudu'an li azamatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai rankufawa ga girman Allah wastikanatan da izzati yana mai ainihin natsuwa zuwa ga girman Allah da izzarsa wa an an ahallalahu haramahu wa baladu annabi yayi haka ganin yadda Allah ya girmama shi ya halasta mushi haramunsa walam yahilla li ahadin qablahu wala li ahadin ba'dahu alalin ko babu wanda aka taba halastawa kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wanda za a sake halartawa a bayan shi sallallahu alaihi wasallam wal yubina subhanahu wal yubayyana subhanahu liman qala sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yayi ma musulmai wannan jarabawa a farkon al'amari dan ya bayyana musu da suke cewa lan nuglabal yawma an qilla lalle yau in dai saboda karanci ne da ake cin nasara akan mu to yau ba za a ci nasara akan mu wannan ma ya zo ta hannun mursali na katada kamar da ke cikin tafin al-mu'jam al-kabir na al-imamu sorry al-tafsir da tarihi na tsabari da kuma mursalin arrabe ibn anas wanda bai haƙe roto a cikin jara'irin nubuwa suna cewa yau in dai dan karancin yawa ne ba za a ci nasara akan mu ba sai Allah ya gwada musu cewa annan nasara innama huwa min indi nasara daga Allah ne wa annahu subhanahu huwa allazi cewa Allah ubangiji shine tawalla nasara rasulihi shi ya dauki gabarin baiwa annabin nasara wa dinahu da addinin na Allah la kasaratukum ba yawan ku ne ba ku nasara ba Allah ti adabatkum wanda kuke ganin abin ya burge ku fa innaha lam tugni ankum shay'a yawan nan ba zai muku amfani ba fawallaitum mudbirina za ku ka juya da baya falamman kasarat qulubuhum to da zukatansu suka karye din arsalat ilaiha khilaqul jabari ursalat ilaiha khilaqul jabari sai Allah ya aiko musu da abin da ya daure zuciyar ma'abaridin nasri da kuma ainihin labarin cin nasara fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin sai Allah ya sauka da nasuwa na'am sai ina kenan wa annan nasara min indihi okay wa annahu yansuruhu Allah ne taimaki manzansa fala galiba lahu babu mai cin nasara akan manzan wa man yakhdhulu wanda Allah ya tabar da shi fala nasira lahu ghairu ba mai bashi nasara banda Allah wa annahu subhanahu huwa alladhi tawalla nasara rasulihi wa dinahu haka ne Allah shi ya dauki dawainiyar baiwa annabi nasara da addinin sa zuwa ƙarshen da makaranta yace fa annallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa da mu'mine wa anzala jundal lam tarauha ya saukar masa da ainihin wato sojoji da baku gansu ba wa qad iktarar hikmatuhu an an khira an nasri wa jawaizuhu inma tafidu ala ahli dinkisa sannan kuma Allah cikin hikimarsa ya ainihin sanya cewa nasararsa da kyautarsa za ta zuba akan waɗannan dama tana sauka ne akan wanda suka karya zuciyarsu ga Allah wanda suka zama masu tawalu ga Allah su Allah yake baiwa nasara ba wanda suka zama suna da girman kai ba idan Allah yake kawo aya wa nuridu an namunna ala alladhina sutifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdhab bunu isra'ila sai da suka rankufa a gaban Allah sannan Allah ya ba su nasara Allah baya ba masu izza da jiji da kai nasara ko da sun gona ba matsayin nasara to ba nasarar bace jarabawa ce gare su indai mutane ba su gode wa Allah suka ainihin wato ran kofa gaban Allah ba ba su nasara akan al'amarin su addini ko rayuwa za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah